من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار يو بيغ وتم محرم هجر منزon Allah alaihi afdal salatu wa taslim 1442 wanda kuma ya daidai da 22 ga watan 8 miladiya 2020 daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa wa munasaba da wannan muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya kaddara muna daga cikin waɗanda suke rayayyu har Allah ya sa aka bude mana masallatai aka ce mu koma mu rika kiran sunan Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda aka sani shine asali to wani abu da ya faru fadowa waye ba shine asali ba domin a ce an waye gari a gari a kwashe wajen wata hudu ba a sallah cikin masallatai na wata biyar masu kama da waɗannan ba a kiran sunan Allah ba a kiran sallah sai wasu ke bantattun wurare ba a sallah sai dai mutane su sallah cikin gida wannan masifa kada Allah mai mai ta mana ita a rayuwar mu iya rayuwar mu kada mu ƙara ganin wannan kada Allah mai mai ta mana wannan musiba muna fata waɗanda suka shiga cikin wannan musifa suka mutu a ciki aka jarrabe su wannan tsari ne na Allah tabaraka wa ta'ala ba mu zargin kowa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ji gansu waɗanda ba su da lafiya da na bayyana da na boye Allah ya fi musanin su kuma ciwo shi ma halitta ne daga cikin halitta Allah Allah ne yake ba da izini ya tashi daga wani wuri ya je wani wuri kuma ya bar wani wuri ya koma wani wuri muna fatan waɗanda ba su da lafiya na bayyana da na boye Allah ya fi musanin su shine ma masanin su Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su lafiya wanda suke da lafiya kuma muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu gaba ɗaya kare mu daga wannan fitina dan sarkin sunayensa duk wani barbashi da zai ƙara sa dalilin shi a kulle mana masallatai a hana mu ciki muna fata Allah ya mana maganin sai tsare mu dan sarkin sunayensa muna tawassuli da waɗannan abubuwa da muke yi yan takaitattu koko ayyukan da wasu bayi daga cikin bayin Allah suke yi ba mu ba waɗanda ba mu san su ba bayi ne na Allah Allah shi ya fi mu sanin su muna tawassuli da abin da suke yi na alkhairi muna fata Allah ya kare mu daga sharrin wannan irin fitina dan tsarkin sunayensa lalle ko ba komi an yi sabo shekara sabo shekara ba abun murna bane kamar yadda mutane suke dauka cewa an yi sabo shekara ai ta buki mun yi wannan maganan kodiya da yawa mutane su sun dauki addini ya ko kaman wani abu ne irin wanda yake mu yanda muka dauki addini daban da yanda yahudu su suka dauki nasu mu idan shekara ta kare to babban abin da in ma za a yi sanar da mutane shine ake nema mu aikata yanzu da sabon shekarar ta zo ba murnan mun shigo ciki bane sai dai wataƙila in mutum ya ce to ai sai mutum ya murna saboda Allah ya raya shi har zuwa wannan lokacin wasu kuma su ba laifi suka yi ba Allah ya karbe su wannan babban hikima ce ta Allah tabaraka wataala to amma fa karewar shekara yana daga wani abu kuma da ya kamata ya sa mutum kuka domin idan aka ce ka ci kwana ɗari uku da sittin kana tafiya ka yi kusa ne da barin kaban nan ne ka yi kusa da inda za a koma tafiya kullum ake laila naharan inda nan nan yazo al-lailu wan nahar mafiyatan dare da rana kaman wani abun hawa ne kawai kuna ta hawan su ne kuna tafiya fa asiru sayra bihima ila Allah ta'ala mutum ya kyauta da tafiya da su ne zuwa wurin Allah na kamata in aka shekara mutum ya tsaya ya tsaya ya ga to me yayi shi yanzu cikin shekarar nan yanzu da an kaddara mutum ya mutu daga farkon wancan abun yanzu mu a ce an kaddara mutum an kulle shi tuntuni ba sa bai bai sa kuma dama watakila wani shi bai ma damu da sallar ba to aka zo kuma aka kulle daga nan kuma ya kul aka yi kullewa ta karshe da shi ba bude ba balle ya koma zuwa ga Allah tabaraka wataala kaga an samu musiba saboda haka mutum shekara ta kare ya kamata ya tsaya ne ya kalli to me yayi cikin shekarar nan da ta wuto din yanzu dai an yi kwana 300 mutum yana ƙara ku duk kwana ɗaya in aka zo kai nesa da duniya ne ka ne kabari za ka ƙara kwana ɗaya ka ƙara barin duniya ne ka matsa kusa da kabari to nan da ka ƙara wani kwanan ka ƙara matsa kusa nan mun sha maganar nan ibn adam alayka an ta'lam wa ta'taqid anna kullama marra alayka sa'a aw yawmun aw usbu'un aw shahrun aw sana fa alayka an ta'lam wa ta'taqid anna lubnatan min lubnat hayati qad marrat duk sanda akai awa daya ko akai kwana daya ko sati daya ko wata ko shekara abin da ake so mutum ya gane kawai shine wato ka yanke wani ginshiki na rayuwarka ya wuce har abada kuma ba zai dawo ba wannan abun duniyan wannan shekaran nan lokacin nan zaka ga wasu kamar Hassan Basar yace kaman takobi ne wannan lokacin nan kaman takobi ne kawai abin da zaka yi yanke ma rayuwa yake yi kokari kai ma ka yanke wani abu kai aiki da shi wasu suka ce abu uku idan suka riga suka sulle ma ba za su dawo ba idan kai magana ta riga ta fito ba ka dawo da ita sankanan lokaci lokacin nan ya riga ya sulle ma ba yadda za ka dawo da shi kai ta ba yadda kai kokarin ka ce ka dawo da shi abadan ya riga ya wuce ka ga yau dinnan in ta riga ta wuce har abada ba za ta ƙara dawowa ba ranar kiyama saboda haka wannan shine abin nan bukukuwa ko wasu abubuwa da ake ta yi ko ai ta turo barka dai da abin nan ba waɗannan duk mu ba abin da shari'a ta samu bane kawai mutum in ma zai wani abu ya tunatar da mutane ayyukan alkhairin da ya kamata su yi in lokaci ya canza daga wannan yanayi zuwa wannan yanayi in an shiga wani wata ne da ya kamata a yi ibada a ciki in an shiga wasu ranaku ne juma'a ce wannan duk tunatar da mutane za a yi in gobe juma'a ne ka tunatar da mutane ba kawai hafi juma'a abin nan ba a'a tunatar da mutum salatin annabi nawa yayi gobe juma'a ko ko yau juma'a salatin annabi nawa kai ka karanta suratul kafi kaga wannan in ka tuna mai yayi ka samu lada amma wasu abubuwan duk da muke tai ba su wani abin da shari'a ta samu ina fata an gane saboda haka dai mu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala kuma mu yadda da tsarin Allah tabaraka wa ta'ala bi yadda Allah yayi sai mu san akwai hikima a ciki hikiman nan ko mu gane ko mu gane ba amma dai akwai hikima to muna gode ma Allah dai da ya sa muna raye har aka bude mana masallatai ciki kai yanzu muka ji bambanci ba tsakanin da daga jiyan zuwa yau ko ina kana ji ana kiran sunan Allah kuma ka tashi da su ba ko ina can ana karatun Qur'ani ta ana karatun Qur'ani ta ana karatun Qur'ani ya za ka kwatanta shi da wancan kwanakin na duhu da kwanakin haske amrun la yumkin abadan zai kwatantu ba ko mutane na so ko ba sa so sai dai su yi munafuci sun sa akwai bambanci saboda haka yanzu zamu tashi nan mata biyu cikin wannan abu da aka ce al-khatira al-khatira abinda ake tunani shine lamba na biyu ko muna magana akan abubuwan da aka ce a tsare su guda hudu in mutum ya tsare waɗannan abubuwa guda hudu Allah ya bashi iko ya tsare su ana sa ran ya tsira a da a duniya da lahira domin ko magana ce yau da a zo a ce ni kace da a ce baka ce komai ba aka gama wane fi ma sauki to haka nan abinda ba ruwanka baka shiga ba aka zo aka ce ai dama kai tunda ba ruwanka baka shiga ba da wanda ka shiga ko ba ruwanka ka shiga ciki damal damal wane yafi to saboda haka waɗannan abu guda hudu idan Allah ya taimaki mutum ya tsare su ana sa ran ya tsira wannan shine wa aktsaru ma tadkhulu al-ma'asi 'ala al-'abdi min hadhihi al-abwab al-arba' sune muka daudaya jiya an-nazara ko kallo kallo babban matsala ce in ka ce za ka saki idanunka duk abin da idan kake so ka gani ka gani to ko ta ja ma masifa abu na biyu shine yau al-khatra tunani sage-sage da mutum zai yi wal khataratu sha'nuha as'abu wannan sage-sagen da zai iya zuwa mutum zuciya wanda zaka iya sakawa a ranka ka sako shi ka tuno kai abun nan da shi yana daga cikin abu mai wahala to kuma daga nan ne kai tunani in kai tunani mai kyau sai taimake ka kai tunani shekarar ka nawa yanzu kai tunani yanzu ne ka aikata daga jiya zuwa yau a shekarunka tun daga lokacin da ka balaga zuwa yanzu shekara nawa kai ku duba nan kwanaki da muka yi magana fa mutumin da ya shekara 60 malam idan aka yi lissafin shekarun da ya bauta duka ba su wuce shekara biyu ba da wani abu a cikin shekara 60 an baka shekara 60 shekarun da kai bauta waɗanda za a iya cewa sallah da sauran abubuwa duka a cikin 60 ina ba su shekara biyu da wani abu ba 48 ai kamar 58 duk sun tafi a banza in ba za ba duk sauran mutum yayi daga bacci sai cin abinci sai hidiman shi sai hagam hagam din shi na neman duniya sai da gwalgwalan da yayi sai kaza amma shekarun mai da'a ba kenan wanda ma yi nan zuwa cire cikin sittin duka bai fi shekara biyu duniya ba sauran duk da maldamal ne wanda mutum yayi ma kanshi hidima kanshi ba hidima Allah ba cikin sittin biyu kawai za a cire su ne in ma mutum yayi yayi hidiman Allah amma sauran 58 dukkan shi yayi hidima to ya kake gani to saboda haka mutum shi yasa kan makaranta wancan cikin khawatir imaniya min tawfiqillahi azza wa jalla lil abdi shine an ya'rifa khatar al awqat wal anfas wa an yusabiq al awqat wal anfas bit ta'at yana daga cikin kyautar da Allah tabaaraka wa ta'ala zai mabawansa ko baiwarsa an ya'rifa khatar al awqat wal anfas mutum ya gano girma ko mahimmancin lokaci da lumfashin da mutum kuma yake yi mutum ya gane wannan wanda Allah ya taimaka shi zai gano hadarin ya bar lumfashin shi ya rika yi a banza yana wucewa ya bar lokacin sa ya rika wucewa a banza wanda Allah ya taimaka shi zai gane wannan amma wanda Allah bai taimaka ba mun hamik ne shi yanda ka san jaki haka yake in jaki zai gane ya bata lokaci wajen cin karmami to shi ma zai gane sadaka shine wannan yana daga cikin kyautar da Allah zai ma bawansa ko baiwarsa an ya arifa khatar al-awqat wal anfas mutum ya gane hadarin da ke cikin lumfashi da lokacin mutum wa an yusabiqa al-awqat wal anfas bi ta'ati sai ya koma ya rige rige na wannan lokacin da aka bashi da lumfashin da yake da su sai ya rika rike rige da su wajen yin ta'a in kaga kana da minti biyar auna minti biyar nawa za ka yi nan muka karanta fa bawa ne daga cikin bayan Allah idan ya tashi ga minti goma yana da su aka ce ya daina cin abinci kwata-kwata sai dai ya sha kamar yanzu ne a ce mutum ya daina cin komi sai dai ya rika shan fate saboda ba a bata lokaci da ka zuba sai ka haɗe aka tambaye shi me yasa ba ka ci sai dai ka sha yace saboda ya gane a wajen ci da sha akwai bambancin lokaci idan a sha zai yi amfani da minti biyar ya gama a ci sai ya yi amfani da minti goma to shi yasa sai daina ci kwata-kwata sai dai ya sha ya amfani da minti biyar sauran minti biyar kuma ya gano zai iya karanta aya hamsin a cikin minti biyar to yanzu ku kalle mu muku gani nan yanzu muka karanta cikin wancan littafin daga cikin abin da zai kare mutum daga shiga wuta ka karanta kul huwallahu so goma a rana ko ko ka karanta wannan tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk kullum cikin dare kafin ka kwanta ko ko in ka kwantan ka tashi kai sallah ma da ita da dare to duka kullum muna yi kuma na gwada tabarakal ladhi ne in za kai karatu wanda babu abun nan ciki minti biyu zuwa minti uku ka gama karanta ta minti uku karanta ka tsawon karanta minti uku in ka dauki qur'ani kana kallo kana karanta tabarakal ladhi minti uku ka gama ta duk aya goma minti ɗaya ka gama su ka diba cikin minti ɗaya za ka yi aya goma amma mutum sai ya zo awa ashirin da hudu ko aya goma bai karanta ba yana ta surutun banza da abin da ma ba ruwan mutum da abin da ko ka san shi ko baka san shi ba duk ɗaya ne baka da maganin sa maganin sirrin hannunka baka iya komi sanin shi da rashin sanin shi baya baya ma komi to amma mutum zai ce yin wannan kuma ya yi wa mutane magana kullum munhamil kullum ana nuna mutane irin wannan yadda za a mutum samu tarbiyya ruhiyya tarbiyya imaniya amma mutane abinda ma suke kallo daban abinda ma suke tunani daban kuma ba yadda za a tsira in ba da su ba to auna ya ci abinci kawai ya ce shi ya daina ci kuma shi din ne aka ba da labarin bayan wata rana yana zaune ɗalibinsa ya zo ya tadda shi suka yi hira kowa na ta aikinsa kowa na ta aikinsa har azuba ta kusa ɗalibin ne ya ɗaga kai ya kalli ɗakinsa sama ba rufi ya ce malam ashe har yanzu ba toshe nan bai ce kai ina ruwanka da nan ci gaba da aiki yanzu alfijir ya kusa fitowa wataƙila yanzu ne za mu yi aikin da za karba ni ma mai ɗakin shekara ta ashirin kenan ban ɓata lokaci na kalli saman ba na ga yadda yake balle kai ba ku ina ruwanka malam zani ka ji fa muna tare dai ko to ɗakin da ba naka ba ba shine abin da ba ruwanka ba shi da malamin sa ne ya duba ya ga abun abin takeici ne a cikin ɗakin malamin sa na zuwa a da kenan ba ma yanzu ba yanzu ma mutuwa za kai ka dawo ba ruwan su amma wannan ɗakin sa ne ya zo ya ga yana zuba ya daga kai ya ce abin malam ai ɗakin nan ashe yana zuba ai yanzu ya ce kale shi yanzu gab da asuba ne wataƙila yanzu ne za mu yi aikin da za a karɓa ni ma shekara ta ashirin ba na kallon inda yake zuban yana ta zuba shi kawai ba na kallon ba ruwana da shi ta zuba to duba bayan ya yi wannan bautan ya yi wannan kuma da kuma karanta cikin wancan littafin ne da atur rasul ashabi da aka yi maganan abin nan kai ko muttajir na manta abdullahi nan din ne abdullahi dan abdullahi mas'ud ko bin abbas ya je wata bakunta wannan yana ta shi yana ta aiki mai ginin mai dakin na ta bacci ko ya tashi ya ce masa tashi ka karanta sulusin qur'ani mana ko shi ka karanta kafin alfijir ya fito ya tashi firgigi ya ce ya za a yi karanta sulusin qur'ani cikin yanzu nan din nan ya ce mashi ka tashi ka karanta suratul ikhlas kawai ko ita ka karanta kafin asuba ta waye gari ya waye kuma dama ai annabi ya fara ta gaya masu ce yanzu ɗayan ku zai kasa karanta sulusin qur'ani a cikin dare suka ce wane ne zai karanta ɗaya bisa uku na Qur'ani cikin dare guda ɗaya ya Rasulullah one third fa kenan yace ɗayan ku zai kasa karanta qul huwallahu ahad to wani haddaren ya kare ita din ma bai rai karanta ba sai wata ma bai ba tunda na taɓa ku labarin wanda ya je saukar da yashi ya ce kai albasa ba sai halin ruwa ba ya gaɗe shi na karatu ya ce shi rabon shi da karanta Qur'ani ya ɗau Qur'ani ya karanta tun 1992 to shekara nawa daga 1992 zuwa yanzu shekara wajen 28 rabban shi da ya buɗe Qur'ani ya karanta shekara 28 yanzu shekara 28 irin canjin da ake yi ko kana raye karami ne daga shekara 28 zuwa yanzu canjin da mutum ya gani dan kadan ne amma shekara 28 kuma yana faɗi yana dariya bai damu ba to rashin dacewa ce Allah ne bai dace da shi ba daga cikin dace wannan shine mutum ya san khatar al-awqat wal anfas ya gane hadarin da ke cikin lokaci da lumfashi lokaci ne mai abu ne mai tsanani sannan yayi rige-rige da su kada ya bari lumfashin ya wuce kada ya bari lokacin nan ya wuce bai komi ciki ba in Allah ya ba mutum wannan tunanin sai gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ya fito ko famar raha ana koma li'annaha mabda'ul khairi aka ce domin kaga wannan saƙe-saƙen da mutum zai yi nan ne matatan mafara ta alkhairi nan ne alkhairi kan taso wa sharri kuma nan ne sharri ke tasowa wa minha tuladul iradati daga nan ne ake haifar da manufofi mutum yana nufin kaza ko yana son kaza wal ham wal azaim da kuma mutum ya tasan mai yin abu son yin abu ko niyya in mutum ya shirya kudurta yin abu babba muhimmi gabansa kamar ra'a khataratihi wanda duk ya kiyaye irin sake-saken shi da rai zai yi masa na saka abu na yin abu kala malaka zimama nafsihi to ko ya mallaki akalan ransa kawai yadda zai rike ransa ya zama ya tafi lafiya lau to ya samu wa qahara hawa daga nan ne zai samu ya murkushe son rai shi duk wani abu na son rai Allah zai ba mutum iko ya danne shi wa man istahana bil khatarati wanda ko ya rena sake-sake da tunani irin waɗannan qadatu ila halakati to waɗannan za su ja shi zuwa ga halaka qadatu ila halakat to wannan zai ja shi ne zuwa ga mahalaka daga nan sai sai komi sai rushi ya fito wal khataratul mahmuda aqsamun tadura ala arba'ati usul wannan sake-sake tunani da zai zo mutum mutum yayi tunani wato ya gano ya saka ma kanshi kaza yayi tunanin kaza ya shirya ma kanshi kaza yayi tunanin kaza irin wannan wanda za ta iya taduru al-mahmuda wadda take wa abun yabo ne ta ana son su aqsamun taduru ala arba'ati usulin sun kasu kashi kashi amma suna kewayawa ne akan tushe guda hudu akan suna da yawa suna da kaza amma dai idan aka dauke su tun da asalin littafin ba kan wannan zamu magana ba in an gama wannan mutum sai ya koma cikin littattafan da aka ciro waɗannan maganganun ya koma can ya samu cikakken karatu ina fata an gane wannan dan littafi ne mu in wanda muka iya tunda wani ya ce dama yan littattafai kanana muke karanta ba ma karanta manya manya bayan shi kuma ana karanta manyan bai iya ba ba miskini da ba to muna jiran shi ma ya bude makaranta ya koya mutane manyan mhm ta shike nan ba mu abin da muka sani ga da'awa isar da sako ba girman littafi ba mutum bai iya ba kuma kullun ka samu malamin ka yana karanta manyan manyan littattafai ai kamata yayi ka koya saboda radda ya mutu sai ka gaje shi kai ma ka koya mutane amma ba kama ya karanta larabci sai rigima to da me zaka yi manyan littattafan kai a ya kamata a ce in mutum ya mutu a ce yana da magaji ka koyi littattafan da yake koyarwa manya-manyan bayan ya mutu kai kuma ka wakilce shi ko a wurin ko a wani wuri shine an haifi dalibi mai rai ba gawa ba wanda zai zo bai iya makaranta littafin da ake koyarwa ko wanda aka yi a ranar bai iya maimaita ma wani to sannan mutum ya kafa hujja da shi saboda mutum ya rasa in mutum ya rasa abin da zai faɗi shikenan da can sai aka koya mana a ce babu faɗa babu faɗa dai yanzu mutum agogo tana kalwa tana kalwa mutum mutum ma ya wuce wata kada sai ba da dariya ba wallahi mutum sai ba dariya ba dariya dama mu ba yau muka saba ba ɗalibai da yawa da yawa ba ba siyaka suke suka su ce ai littattafan da ake karantawa ko tayyibat to bihamdillahi wa aunihi kuma sai wata daga wata ƙasa ma daga wani gari sai su su aiko kuma suna neman wannan dan kutayyib din ba su samu ba garin su to menene matsala ya kamata wannan ma ya damu mutum ba wani abin da ya kamata ya damu mutum mu abin da muka sani kaman wajen balaga ne ranar sai da ba ku labari na ce in ka wuce secondary school idan ka je A level ko turanci za a koya ma abin da ake ce mashi ba ta ake ana koya ma English ba ta ce communication skill ake koya ma yanda za ka iya yin magana da mutane haka ne ko ba su ake ce sai ka sai ka koma kana ta abin nan ma to abinda mu muka sani idan mutum ya duba cikin wancan littafin madrasatul du'ati mutum ya gano hanyar da zai bi wadda ta fi sauki ya isar da sako zuwa ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ita muke nema mu isar da sako ko guda ɗaya ne ta dalilin kai zama na wani ya ji cewa kaza na da kyau ya aikata kaza bai da kyau ta dalilin ka ya bari kuma ya gane fa biha wannan ya ishe mu ya ishe mu ba sai mun ci wani wahala ba to balle a ce wai to ai ma aka zo wajen waɗanda suke abin nan ya ka zo wanda suke zuwa karatun duk in ka lura ma ba su da karatu to ba komai yayi daidai wanda bai da shi ka koya mai a ba ba da mu yayi kyau na'am ito dama wanda kaga ko aka bada ma'auni wanda zai auna ya gano ya ce ga mai karatu yanzu ne kawai a je a ce maka ka rubuta tafis ɗinka ka yi PhD za ka zama profesa a ɗauko ɗan firamare shi zai shi zai shi zai rubuta shi zai ce ka cancanta ai kaga an shiga uku ilimi ya lalace ga wannan kai PhD ka gama yanzu ɗan firamare shi zai zo ya qualifying ya rubuta ya ce dakta sai ba ta ne shi zai assessment ɗinka ta ka iya ɗan firamare kuma haka ake yi a Najeriya dan primary shike kanta shi zai zo ce to yanzu shine ka gama PhD ka gama komi ranan da zaka je kai kai abun nan kai kai kai kai defense to kuma dan primary ne zaka zo gaban su ka bayyana cewa ka iya wata rana bani manta muna da wani malami dan Mauritania ina kan kasan shi wani malam Idris ake ce mashi bawan Allah ne bi ma'anar kalima aka zo ana so a dauke su a nurul islam su koyar lokacin mu kuma yana koya mana larabci amnan masallacin nurul islam a lokacin kuma hadda limamin masallacin ana ce mashi malam amin ban sani ba ko yana raye ko ba raye wallahi alam amma dai bawan Allah ne bi ma'anar kalma ba shi da girman kai tare da shi muke zama muna karatu lokacin ana koya mana larabci ana koya mana duka waɗannan qira'atu wane ne duka waɗannan yana koya mana yana koya mana nahwu yana koya mana abun nan da aka zo ta rana zai mana darasi sai ya ce yana so ya danyi wani jawabi amma dai a yi haƙuri ya ce gaskiya mu ɗan najeriya ba mu san darajar ilimi ba ya ce domin ba mu ma san menene ake ce ma ilimi ba ko ba mu san darajar malamai ba ya ce a yi haƙuri da kalmar nan amma akwai dalili shi malami yana nan zanne shi limamin ya ce makarantar nan ce aka ce za a ɗauki malamai wanda za su jagoranci makarantar nan waɗanda sai aka kira har da shi aka ce ya kamata ya zo shi ma a bashi koyarwa a nurul islam ya ci gaba da koyarwa saboda a samu makarantar ta ƙara ƙarfi ta samu tana da malamai digadigai waɗanda suke karatu a abun nan ya zo za a yi mai jarabawa aka ce za a yi mai jarabawa ta a ɗaukai ya karantar shi kenan sai aka zo masu jarabawa sai nuna malam shi ga shugaban masu tantance wanda za a yi majaraba malamin mu dan ajin mu kuma talibin shi shi kuma tunda shi ne limamin nurul islam to su ne aka kira panel waɗanda za su tantance duk wanda za a ɗauka su ne masu yin tabi da ya shigo kawai shi ya gaishe su koyar da kai ta yau ba za a yi rikici ya ce to abin da ya ba shi mamaki wai da aka zo abin da aka tambaye ya karanta wai za a ɗaukai koyarwa sai aka yi karanta huruful hijaiya a yadda yake fitar da makarijin huruf kaji malam sani ya gama jami'a ummul qura a madina sai shi ya tambaye su ya ce masu a wancan lokacin ai abin nan ka jami'ar islamiyya nake son ce jami'ar islamiyya a madina sai ya tambaye su a wannan lokacin ya ce masu bari ya yi masa wata tambaya kafin ya bada amsan wannan abin da suka tambaye shi ya ce yanzu saboda Allah idan da sheik sunu shugun bi zai zo nan ya ce zai koyar za ku yi mai jarabawa huruful hijaiya za ku tambaye shi sai suka shiru wannan ai babban malamin mu ne sai ce to ina da shekara biyu zan shiga shekara ta uku malam sunusu ya je jami'ar islamiyya ina gaban shi da shekara uku sai da na gama da shekara uku sannan ya gama sai ce sai dai ko watakila ku ce saboda ni ba ɗan nan ƙasar ba ne sai za ku yi min haka amma kafin ma in zo najeriya da muka gama jami'ar sai da aka tura mu wurare daban-daban muka koyar Allah ya sa yanzu na zo ƙarƙashin hai'a kun gane ko hai'a ta sa kuma aka zo da ni nan Najeriya amma shine sai a ce a rasa abin da za a tambaye sai huruful to ma kuma suwa za su tambaye huruful jaiya shine tambaya ta biyu yace shugaban fannin din ma gashi nan malami ne dalibi na ne da su nake karatu rana asabar da ranar ladi nake koya musu annan cikin masallacin nan to daga nan dai jarabawa shi ya ta kuka jarabawa ta lalace abinda bai ba kenan ce to koyar wannan ya bari ko nawa za su bashi ya bari to haka muke su kadi tunzan da jaraba za a yi ma ya ɗauko irin wannan bututun shi ne jagora shi ne wanda zai zo ya duba ta kuma kana da ilimi har shi ne ke ba da ma'auni ya ba mutane ma'auni ka yi karatu ko ba kai karatu ba shi zai baka to Allah ya ba mu mafita wannan dai duk shirme ne kawai waɗanda dama mu mun gaji irin wannan in dai shirme ne ka zo nan nan kasan mu ka zo addinance to za ka ga shirme dan wanda bai karatu ba ba ka iya bashi littafi guda ɗaya karanta ma bai iya karanta bakin shi kuma shi zai ta cin mutuncin malamai saboda ya iya turanci ko ya iya yare to saboda haka wannan shi ne kawai sai dai mu ba da wannan kada ma ya dami mutum kada ma kun ma ka ji ma kada ma bai da kuma ma ban ce wani mai da martani ko ka ji irin wannan magana kada ma ka bai da mutum alsa kale ta kawai ta bisa mu dai mu kai inda za mu kai shikenan kada ma kana tafiya wani ya rika taka ma burki yana sa kana tuntube ya hana ka zuwa inda zaka to me matsala to da ka wannan shine khatarat ay yajlibu biha al-abd manafa dunya na farko mutum ya zama yana da irin tunani wanda yake da ita mutum zai jawo amfanin duniyarsa idan kai tunani mai kyau wanda zai iya sa ka amfana a duniyance ba ka shiga cikin hanya ta haram ba shi ma wani mai kyau shi yasa aka ce mai hankali kada a ganshi a wurare biyu ko ko in ta kai a ganshi a wuri uku kada a ganshi sai a wurare biyu nake so in ce ko ko in ta kai a ganshi wuri uku wuri na farko inda za ka kana bautar Allah kullum cikin masallaci kake ko a wani wuri bautar Allah kake yi in ka gama daga nan wurin sana'arka kai sana'anka ko kai sana'an farko bayan ka gama ka samu bukatu ka gwargwadon hali to shiga masallaci kai bauta Allah karanta Qur'ani kai nafilfili ka saurari ilimi ko kai ka karanta idan ka ban nan ka koma wurin sana'anka in kuma can ka fara zuwa duk dai da zama na wurin da ake ganin ka kana daidan ɗinka wurin da kake kewayawa nan koko a ƙarshe a tadda ka a cikin gidanka tare da iyalanka kuna magana in ta kai inda ta kai daga nan kowa ya bacci kai bacci kuma da wuri kai bacci gwargwadon yanda zai iya isar ka kuma an jima ka tashi kuma ka ƙara bauta Allah cikin dare nan ake so a ganka duk inda yake wajen wannan in ba ya sa ba sai ka shiga hadari duk inda ya fita wajen waɗannan sai ka shiga hadari ko dai baka aka same ka baka wurin sana'arka inda nan kake sana'arka baka masallaci baka gidanka to shikenan ka ka fita wurin hadarin da sai da yadda Allah ya kace da shi ya fito to shine wannan na farko kenan saboda a ga mutum anan shine wannan in ya tsaya ya kalli wadannan to zai amfana wal khataratul mahmu shine wannan yastajlibu biha al abdu manafi'a dunya inda bawa zai nemo amfanin rayuwarsa wa khataratun yastadfa'u biha mabara dunyahu da kuma abin da zai tunani ya tunkuɗe abin da zai cutar da shi a rayuwar ma kada ya bari wani abu ga wani abu yana gani in ya bar shi zai iya cutar da shi to shi ma maganin wannan abin kada ya cutu shi ma abu ne mai kyau ya fito wannan duk a duniya kenan ko jawo amfani ko tunkuɗe cutuwa abu ne mai kyau mutuncinka ka nemo ka je ka nemi abin da yake za a ce maka yanzu baka je wurin wani kace yau so kace karasa yadda za ka yi ba sai ka ci ko in baka da lafiya ka ce mai baka da lafiya sai ya baka kudin magani ka yi duk abin da zai tare ma wannan wannan yana da gato amiya balle ma al'umma irin tamu kaga dai yanzu ni ba ba alfari nake ba yanzu a ce wannan yanzu a ce shi ke ciyar da ni ai kaga tashin farko abin da zai fara ya datsa duk wannan ciyarwan tunda na bata masa rai ko ba ka bane to haka abin yake in mutum shi ke ciyar da kai musamman irin mutanen mu tashin farko dama ya bari ya ga yadda zaka wulakanta tukuna tashin farko saboda kun yi fada sai fara ta a a bari kawai zai maganin ka yanzu kamar yadda ni ma aka ce zai magani na nan gaba to maganin ka nan gaba zai yi nan gaba shine yana ciyar da kai sai bari ko kuma nan gaban shine shugaban kasa ya kore ka daga kasan ko ya sa kore ka to shikenan ma amma dai mutum ya mutu ko ya wani abu wannan ba hannun kowa yake ba hannun Allah ne to saboda haka waɗannan su ne abin nan wani mutum waye ma wani abin da zai baka tsoro har ma ka bari ka ji tsoron ma to rauni ne ma na imani ai duk sadda mutum ya ma nan fa muka karanta cewa in ka ma tashi da safe gudun ma kada wani ma barazana ka ce la ilaha illallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim bana makar so bakwai ka karanta su Allah da kanshi zai rantse ya ce ya tsaya ma duk wata damuwa ka ta duniya da ta lahira ya tsaya ma to daga wannan dan wani ya ce shi ke goye da kai garza mai cizo ma ya yadda ka kai kana da wannan kaida da wannan kuma kana yin wannan kullun Allah ya ce ya tsaya ma wani ya ce shi ke goya ka dan haka zai daina goya ka ka ci zai kafin ya yadda ka gantsa mai cizo ya wurgo ka kaza mu gani kuma nan makaranta cikin addawa idan mutum ya je ga rijiya can ya ce idan aka isa rijiyar nan ba za ka sha ruwa ba ka roƙi Allah ka ce Allah kai mu rijiyar bari mu kai rijiyar tukunna mu je rije ka bari mu je rije tukunna ka hana ni shan ruwan karshen ta in kuka je sannan kai zaka debo ka bashi ya in ma ya zo shi idan ta kaje wajen rije kana neman ina wanda yace ba zan sha ruwan mai an zo shi bai zo ba amrun mumkin ai an riga an yi sakaki mutumin da ya baro bayan mamansa tun shekara biyu na zo yanzu har ina da shekara hamsin shi ne za ka man barazana? Ha, ma Allah kariya ne. ai maman mutum ma da ta ga ka shekara biyu yaye ka ta yi bai dalili malam bashir saboda tana ganin za ka rayu inda maman mutum ta san in ta yaye shi da shekara biyu ba zai rayu ba wallahi ko abu ya ta boye ta rika baki mama yana ta dan ya ci gaba da rayuwa saboda ba wanda ya fita son shi bayan Allah haka ne ko sama da kai shekara biyu sai ta yaye ka saboda tana ganin insha Allah za ka rayu duk wasu 'yan dabaru tun ana ɗauko abincin ta rika gutsura tana mulmula tana sama a baki in aka fara tafiya ya ta aje ma roba a gaban ka ta ce ci haka ne ko daga nan fa to haka fito an mutum wani ma ya san ka to kaji ko aka ce an yaye shi amma an yaye shi ta ce to da sauki to kaji ko an ga an kai inda an san zai iya rayuwa to balle fa dalilin suka zo duniya kuma ba sa raye kuma kana ci gaba da rayuwa wani ne zai ce dan shi baya kuciri da kai kace ba za ka rayu ba wanda ta dalilin shi ka zo duniyan ya mutu kuma ka ci gaba da rayuwa to wane ne shi ya isa ya ce dan saboda shi in ban da shi ko in kun bata ba za ka rayuwa ya dace bai hana kallon fashi ba so amrun mumkin saka mutane suna daukan abu kaman wasa ba wasa bane khatarat saboda haka ka kai ka tsaya ka kalli abun da kake gani iya fahimtar ka zai amfane ka ka rayu kai wanda kake ganin zai cutar da kai a rayuwa ka nemo shi shi ma ka tare shi iya rashi iya tarewarka in ya fado ma kuma ka ce masha Allah wa masha Allah fa'al wala haula wala quwwata illa billah wannan labudda sai ya same ka saboda haka ba ba komai karga kai abinda aka ce kai kai abinda aka ce kada kai ka tare kai wannan tsarin sai ya fado to sai kawai kada ma ka ja ka ce lau kada ka ce lau anni fa'altu kaza lau anni fa'altu kaza fa inna law taftahu abwabal abawal abawal abwab shirki kakka ce lau bayan wannan ka bi waɗannan abubuwan ka bi yadda zaka tare wannan kada yazo ka bi yadda zaka amfanar da wannan sai kuma duk da haka wani abu ya fado to kada ka ce lau anni fa'altu kaza da na yi ka haka da ban yi haka ba da bai faru ba ba amfanin lau a nan wurin kawai abin da ya riga ya faɗo baka da maganin sa yi gaba kawai kale shi to saboda haka kawai sai dai ka ce masha Allah wannan abin da Allah ya so ne wa masha a fa'al kuma abin da Allah ya so sai ya aikata wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim babu wayo babu ƙarfi sai da Allah wanda yake shine mai girma ka gama naka iyakan nan ya fito wannan duk a duniya fa muke maganan wannan biyu sai khataratun yastajlibu biha masalih akhiratihi sai kuma mutun ya komo yana tunani kullum yana tunanin abin da zai gyara lahirar shi da shi wannan shine tunani mai kyau mutum ya zama yana tunanin ya za a yi tsira ya za a yi kubuta a lahira wani ayyuka zai rika yi ya zo kusa da Allah tabaraka wa ta'ala waɗanne ayyuka ne ke nisantar da bawa daga Allah ya kokari ya bar su iya rayuwarsa wannan iya gwargwadon halinsa in kuma an zo gashi nan yana kokarin ya bari yana kokarin ya yi sai bai yi ba ya zame kenan sai kuma ya sauri ya tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya gane yayi kuskure sai ya sauri ya tuba ranan muka yi magana nan la kabirata ma'al ma'a tauba wal istighfar babu wani laifi zunubi babba matukan mutun yana tuba yana istighfari wala saghira ma'al israr sannan kuma babu zunubi karami inda mutun ya doge yana ta aikata ba daidai ba to mutun sai ya ta yin waɗannan ya gano menene masalihu ukra li ukrahu na rayuwarsa ta ƙarshe wa khataratun yastadfa biha madara akhiratihi sannan kuma da wasu tunanin da zai samu ya tare duk abin da zai sa ya cutu a lahira ya kyale ya ke gano wannan abu ne zai cuci mutum a lahira yana da daɗi a nan amma sakamakonsa a lahira a ci wahala sai mutum ya kokari ya yadda shi ko an taru ana kiran shi zuwa gare shi tun da ya gane yana da basirar da Allah ya sa shi ya gane waɗannan abubuwa to shikenan sai abun nan musamman ma dai a irin wannan lokaci inda inda ake cewa inqilabul mawazin a lokacin da ma'auni ke canzawa asbaha al-haqqu batilan wal batilu haqqan yayin da aka wayi gari ƙarya ta zama gaskiya gaskiya ta zama ƙarya sau da aka kaga mutum lokacin nan dole ya zama yana da wani khasirat nashi da zai rika auna abubuwa yana da ma'auni na shari'a wanda zai auno ya gano abun nan maslaha ne gare ni a lahira ko ko ɓanna ce babban abun nan mutum ya gane kuma lahirar nan ita ce babba a wurinsa in komi zai lalace a duniya in lahirar shi bata lalace ba da sauki in ko komi zai kyau a duniyan nan amma lahira a ji a shiga masifa rayuwa ba ta amfani ba فليحصر العبد خطراته وافكاره وهمومه في هذه الاقسام الاربع dan haka ana so bawa ya yi ƙoƙari ya tsaye da tunaninsa ya takaita sake-saken tunaninsa wa afkarihi da duk abin da yake tunowa wa humumu da damuwansa duk abin da kake to kana yana damun kai ya tsaya cikin wannan abin guda hudu in ma dai wannan abu kana ganin shi zai cuce ka a rayuwarka ka tare in ma wannan abu zai amfane ka a rayuwarka ka jawo shi ka yi yi kenan ko in ma wannan abu zai ma amfani a lahira kai kokari ka aikata shi in ma wannan abu zai cutar da kai a lahira kai kokari ka bar shi ka tsai da tunaninka iya nan ya ishe ka rayuwa mai kyau ya fito wannan in kana so ka koma can cikin littafin jawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi na ibnu qayyim mun karanta wurin ko shi ma cikin kutayib ne wannan eh karami ne to al-lafza sai lafazin mutum abin da zai rika faɗi lafazi wannan shine lamba na uku wal lafazatu hibzuha ay bi alla yakhruja lafza sa'iga ba'a afwan wato lafazi tsare lafazin mutum mutum ya kiyaye abin da zai faɗi da Allah ya kharuja lafza ba'a kada mutum ya rika faɗin maganganun da ba su da amfani tsaya abin da ba da ratsawa amfani sai rika fadin maganganu marasa amfani wala ya takallamu illa fi ma yarju fihi ar-ribha wa ziyada fi dini kada mutun ya yadda ya rika yin magana sai abinda mutun yake fatan in yayi maganan nan za a samu riba zai samu addini ya ci gaba ta dalilin wannan addinin sai karu sai addini an ci riba wa ziyada fi dinihi ko kuma ƙari mutun ya ƙara wani abu na rayuwarsa amma abin addininsa amma ya zama na mutum yana maganan da ba amfani wannan bai yi ba wa idza arada an yatakallama bil kalima idan kuma mutum yana so yayi magana ma har zai faɗi wata magana nazara sai kalli magana hal fiha ribhun wa fa'ida amla shin wannan maganan da zai yi akwai riba kuma akwai amfani ko babu za ta fa'idantar shi zai amfana da ita a duniyarsa ko lahirarsa kamar wancan wurin ko ko babu amla fa'in lam yakun fiha ribhun idan ba amfani ba za a ci riba ba amsaka anha ya kama bakin shi daga maganar nan ya bari dan ba ta da amfani za ta jawo masa hadari wa in kana fiha ribhun in ma kuma akwai riba mutlaqan in ya ga ba amfani kada ma ya bari ko to in akwai riba ma sai ya auna ita ta fi riba ko akwai wadda ta fi ta riba ha Allahul musta'an wa alayhi tuklan ya jama'a idan ma magana tana da amfani ana so mutum yana da ma'aunin da zai auna wannan na da amfani wannan na da amfani to wace tafi amfani ya fara da ita tukuna kafin ya fito ai muna cikin hadari mana muna cikin hadari sai dai mu fata Allah tabaraka wa ta'ala fitar da mu daga wannan masifa kada ya bari mu mutu cikin wannan damal-damal Allah ka taimake mu kafin mu mutu mu gane irin wannan karatun mutum yayi ta kai shi kawai yayi ta tunanin yanda za a yi ko kalma zai faɗi ya zama kalmar nan tana da amfani ita ce ma mafi amfani ma ba ma tana da mafi amfani ya dan fito ko shine nan wa in kana fiha ribhun imma akwai riba ciki nazara sai ya duba hal tafutu biha ay kalima hi arbahu minha kun ji ko idan ya zo wajen yin wancan wancan kalman da zai yi ko maganganun da zai yi a canta dalilin waɗancan za su hana shi ya yi wadda ta fi riba idan za wannan za ta hana shi ya yi wadda ya fi riba sai ya bar wannan ya yi wadda ta fi riba ku riba nan muna magana fa daga cikin magabata da aka yi maganan alwara'u wal fudul ko aka ce wara'u mai wara'u shi yana tsarewa ne duk kalman da zai faɗi baya faɗin kalma sai wadda ya san akwai lada a ciki in ba lada ba zai yi ba ko hakan kai ba haka bane ko shi a mai wara'u kalman da yake yi wanda babu zargi a kai ne ba matsala ba zunubi ba lada ba zunubi shine mai wara'u shine matakin farko mai wara kamar misali mutum ne ya haɗu da kai ya ce dakta kwana biyu ina gajiya Allah ya kawo mun shigo sabon ya kaza ya ruwa jiya ka jiya an yi ruwa ka jiya ai ruwan nan tun ina yana ina ina farke har nayi bacci da girma na samu na je sallah asuba kaga duk wannan magana ya taba wani a ciki yayi wani koke na damuwa to duk da haka nan wannan shine mai wara'u ke tsayawa a nan wanda kai tsaye ba a kama mutum a ce nan kayi kaza ko ka taba kaza ko ka taba kaza mai wara'u yana tsayawa cikin nan wanda yake mai zuhudu shi nake so in ce dazu na ce fudul mai zuhudu mai zuhudu shi sai ya ce shi ko ai in dai kalman da zai faɗa ba wanda za a bada lada ba ce dan me zai bata lokaci ma yayi ta to a wanda ake bada ladan ma shi bai yadda yayi karama ba sai ya gano wace ta fita yayi ta to zaka shi sai yasa ba zai magana ba shine matsayin da sayyidina Abubakar ya kai in ya zauna sai ya dauki dutse ma ya sa a cikin baki tunda ba tazrihi zai ba wani abu zai bari ya kulla baki in ka zo ba dama ku hira da ka gani kace ashe hakorin shi na ciwo sai ka wuce kun an gane to duba auna ka gani to so naka sai ka auna waɗannan kama auna ka gano su sai ka dauka wace ce to shikenan yanzu a ciki din ma alkhairi ne wace ta ka ciki to ai ba shine to so naka kaga yanzu wannan zai zo ya tsaya bata lokacin shi akan wani abu kalmomin da ma mutum zai faɗa sai ya zaba har wani da aka tambaye shi yace su ba sa yin fudul aka ce ya akai kuka tsira ku kuka zama bayan Allah irin wana ta mamakin yanda kuke yace suka ce saboda sun kwaikwayi sahabban manzon Allah to su sahabban manzon Allah suka kai wannan kololuwa yace ai su ba sa yin fudul fudul shine raran maganan da bata da amfani lokacin da muka karanta wancan littafin 40 khata lil lisan yace fudul kada kai kada ka ma sa wani fudul din ya bada misali yace da za a tambaye ka a ce ya sunanka sunanka misali Ahmad Mahmud da aka tambaye ka sunanka sai ka ce Ahmad sunanka sai ya tambaye ka ya ce Ahmad wa to kasa yayi kudu kasa yayi ne kamata ya tun farko sai ka ce sunanka Ahmad Mahmud ba suna ce ba sai ka tsaya nan in ya tambaye ka daga wani gari sai ka faɗi in bai tambaye ka daga wani gari ba kakkace sunanka Ahmad Mahmud daga Kwantagora Kwantagora ya tambaye ka Kwantagora ya tambaye ka Kwantagora daga Kwantagora ce ya tambaye ka wannan ya tambaye ka garin ku to kakka kakka faɗi mai da wannan in ka faɗi mai wannan kai fudu Malam Bashir aka ce ma Malam Bashir jiya ka zo karatun nan kawai amsa ka ce na'am idan ka ce mallan nazo ai san na zanna ma amma aka ce ka wa tambaye ka wannan kai fudul tambaye ka akai ka zo jiya ka ce na'am ka zo mallan zani baka zo ba jiya baka zo ba ko sai ka ce na'am mallan zani jiya baka zo ba ka ce na'am ka tsaya kenan amma baka ce mana ai jiya da na tashi daga nan mallan na kamo kan hanya sai gasfa ta sai wane ne duk ba mu tambayi wannan ba in mu ne muna so sai mu ce me dalili ne da baka zo ba lafiya ko da kace muka ce baka zo ba kace na'am sai mu ce lafiya to kaga sai kace rashin lafiya ce ko larura ta samu mun tambayi wannan ku gane abun mun karanta fa littafi ne akan wannan to ya kaga fudul a magana to su sahabbai ba sa fudul sai ce mabiyan da muka biyo ba sa fudul yace kuma muna kirga abun mu ce masa fudul in ya fita wajen waɗannan idan mutum ba cewa yayi subhanallahi ba ba cewa yayi alhamdulillahi ba ba Allahu akbar yace ba ba la ilaha illallah yace ba ba la haula wala quwwata yace ba ba karanta qur'ani yayi ba ba salatin annabi yayi ba ba umarni yayi ba ga kyakkyawan aiki ko ya hana mummuna ko ya ga kazan abin nan akan hanya ya dauke ko ya hana za a zalunci wani ya hana shi a zalunce shi ko ya hana shi ya zalunci yace duk sauran mu abin da ba nan ba muna kallon shi ko mutum ya bata maka shi lokaci to mu yanzu auna ba qur'ani mutum ya karanta ba ba kaza yayi ba ba bai ce bai bai wani duk ko ɗaya ma kajanta waɗannan din babu sai dai shiga abin da ba ruwan shi kaga ga hudun ko ya wuce ya wuce abin nan to so haka anan zaka auno allafazat dinka shi harshen nan mun karanta a cikin wancan littafin kaman wani makami ne mai kaifi biyu in ka juya shi wurin alkhairi yana iya dalilin shi ya girbo ma arziki da jin daɗi na har abada idan ka juya shi ɗayan wurin ya juya wajen sharri zai iya girbo ma sharrin da zai saka wulakanta har abada harshen nan ya tsoka ita ce mafi kankanta tsoka a jikin mutum amma fa tsokan nan tana da juyi guda biyu tana iya ta dalilinta a yi ribar rayuwa wasu ma suka ce harshe kamar shi ne kan kayan jarin rayuwarka kana iya amfani da shi ka ci riba ta har abada kana iya kyale shi ya tafiyar yadda ya ga dama ya girbo ma asara ta har abada harshen nan wannan harshen bi kalima wahida da harshe mutum yana iya faɗin kalman da za ta sa shi kololuwar gidan rahma tunda da shi zai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah da harshe ko mutum yana iya yin kalman da za ta sa shi fiddarkil asfal minan nar idan yayi kalman munafukai ko yayi aiki irin na munafiki ta dalilin harshen nan yayi ridda zai iya shiga cikin gidan wuta har abada abada dalilin harshe to ashe ko tsokar da ta zama haka mai wannan hadarin dole ne mutum ya sanya za a yi rika taka mata burki idan kallon yadda zai kai ta gidan riba ba gidan asara ba ya fito fala yudayyaha dan haka ba zai bari ya laka bi hadhihi ba zai rena ya bulakanta wancan da wancan ba wa idza aradta an tastadilla ala ma fi qalbin idan ma fi qalbi idan kana so ka gano abin da ke cikin zuciyar mutum fastadalla alaihi bi harakati lisan ka je ka kalli yadda harshe suke motsawa abin da harshe ke fitowa da shi shine cikin zuci fa innahu yatluka ala ma fi qalbi zai sa ka gano abin da ke cikin zuciyar mutum sha'a sahibuhu am aba mai wannan zuciyar ya so ko ya ki tunda dai ya faɗi da harshe harshen nan zai sa ka gano wane ne mutum ta dalilin harshen nan da ka buɗe harshe za a iya gano kai wane ne da ka yi shiru ولهذا قال شيسا لوكacin ibn al-qayyim muna magana da shi duba lokacin da muke karatun madarij salikin ai wani maganganin akai sai yace law sakata hada lakana khair da wannan shiru yayi da yafi masa domin da yayi maganan nan ya sa an gano ko wane ne shi gwangwani ne dalilin magana da bai magana ba da kana ganin shi kaman drum ne cike amma da yayi magana ga gano shi empty ne drum da ya shiru da ba shi kenan ma law sakata hada lakana khair idan yazo ibn qayyim yayi maganganu ba za ku ga maganganun ba sai cikin nuniya a nuniya ne zaka ga wanda lokacin ana ganin shi jahabib ne ana ganin shi cikin nuqad ne ma zai maganganu amma ibn qayyim ya bi shi yace wannan da shiru yayi ma da yafi masa alkhairi in ya koma ya zazzage shi malam sai ka ganshi kamar misalin da nake baku misali kaga mutum da riga fara sol jallabiya har ya sa makawuyan nan a sama yana tsaya gidan sama ashe bai sa wando ba ku kuna ƙasa kuna kallon shi daga nesa an hango kas amma in ka zo karkashi ashe ba wando wannan sani ya ka gani ka hango mutum daga nesa da farajin labiyan nan har ya sa nan ya sa link nan ya sa link ga makawiya ya nada yayi komi ya hau gidan sama ashe bai sa wando ba kai kuma kana zaune karkashin gidan sama da ayaka kai haka hukun ma huko to kaji da gani kaga ibn al-qayyim zai mai idan zage shi ce wannan da shiru yayi da ya bi masa alkhairi saboda mutane na ganin girman sa mutane al'umma na ganin sa da abu amma yazo yayi magana to bari ku ji kwabar da yayi sai ya faffasa littafi ya ya zazzage haba mallan sai a gano ina ashe da an bi shi da an bi kwali kaga wannan yaya littafin gashi din littafin sai za a zage so masu kuɗi kwanan nan zan fara kiran wasu in ce ba mu ganka ka zo ka dau littafin ka ba ka kuɗi a habba ina da sunan wanda suka biya ba duk wanda ya biya sai da za ka rubuta sunan shi da wanda ya biya guntu da wanda ya biya duka da wanda kwata kwata bai ba kuma na san shi ba sunan shi sai karan jiya da na kira littafin na aka kawo nan bayan kowa ya tafi na bi shi ne tsaf na karanta da wanda ya shiga da wanda bai shiga ba duk na gan su. saboda haka ko mutum ko wanda ba ma rubuta sunan shi bai zo je shi ga shi sai ba da kuɗi shi da muni ya bani na kira su na ce ku zo ga kuɗi shi ya bayar a ji a sa account shi kuma a rubuta sunan shi a littafin saboda in na tashi to nan silili a ga in ji daɗi sosai da kowa da da zan sunan shi tashin cewa ne har yanzu ba mu ga sunan ka ba cikin littafin nan ni kake jira malam sani a nemo kaya a bada littafi ne na rayuwa sai sadda ake yin shi in baka da shi wanda ya san muhimmanci gashi nan mallam Abubakar sai da ya zuwa Makka so nawa yana neman shi duk inda ni ko na san tsakani na da Allah ba wai dan mallam Abubakar yana nan ba duk littafin da na ba mallam Abubakar nace a nemo shi a Makka aka je Makka ya dawo bai samu shi ba balle har shekara uku to abun nan zai bani tsoro wallahi zai bani tsoro saboda in ya je neman littafin nan yan garin ma yana nemo littafin da sai sun neme shi taimako ya wasu su ba su san inda yake ba saboda da gaske ake akwai shekarar da har sai da aka sa shi zai taho zai taso ya ji cewa ga wani littafin da muke nema ya je ya roƙe su suka cire shi daga cikin wanda zai kadiba dai mutum ya yi wajen wata biyu a can yanzu zai taho gida amma dalilin littafi ya sa aka cire sunan shi daga cikin wanda za su taso saboda ya ji zai samu littafin a madina ba ka je Madina ka samu guda daya an samu daya a Makka an samu daya a Madina shi wanda ma ka je ne wan tare da yayi wuce yace ba ma wannan littafin shi kuma yace ni inda dai ni na bashi sunan littafin nan da babu shi ina na samu sunan to da kai akwai to da ka samu kuma sai ya roka yace da Allah shi ma tun da ne aban mai daya sai yi sai ya ma rawa da wa ga nan an ciwa la kuma dai bubuzu ka gan shi ka kan gashi nan ma daidai kanka malam zani ka gan shi a'a ga littafin nan kusa da kai mai wannan yi wannan mai baddar dabbara dabbara da ka gani ai na baka gan shi ba ka ga nan kusa da kai ka ga nuniyan da muke magana wannan ita ce nuniyan da ake magana yanzu to saman ta kai tsaye saman ta kai tsaye wannan baya kaɗan gabas to su yawwa wannan biyun da ka gani aiki dai nemo su gobe zan canza masa wuri zai ce kayi wani daga gari littafin nan da aka nuna tun da dai ba wuya tun da akwai wuya ya wada irin ta maluku da dinar ko maluku da dinar ya yi wa'azi ya yi wa'azi mutane suka yi ta kuka suka yi wa'azi suka yi kuka ya yi wa'azi ya gaggaba shi ana ta kuka ta ka za a gaba wa'azi wajen ya sace littafin wa'azi ina ba su kukan nan yi suna su kukan nan kuma suka ɗauke littafi wala wakar kaga ya sai ka to Allah ya sauka ji wannan wasa ne gaskiya na'am so da haka mutum sai ya tsaya ya kalli waɗannan abubuwan nan ya tsaya to in ka zo nuniyan nan nan ne zaka ga inda duk wata matsala ta aƙida. bidin Allah ta'ala malamin da ya riga ya magana kanta ya warware ta kuma bayan Allah jigajigan da ake ji da su a duniyar ilimi dai a yau in dai mutum sahihi hanya yake so a bi to waɗannan bayan Allah sun yi magana kan wannan abu bayan Allah ne bi ma'anar kalima saboda haka shine abu saboda haka nan ne zaka ji ana cewa da shiru kai da yafi da wannan shiru yayi da yafi amma tunda bai shiru ba to bari a ba shi raddi sai su mace zubo su don ya zubo su kaji zaka ce kai ma ka ce oh kai ma ma baka tausayi saboda yadda aka yi mai to zaka ji abun ba dadi eh a to a gaskiya ne ai dama haka ai yake ai shi ma da abin da ke ta kenan ai shi ne ai ma'anar lausaka ta hana din la kana kai kai shuru a dauka kai wawa ne da kai magana ba zato akai ba sannan to sai kai magana kuma aka tabbatar a daidai zaton da muke ya tabbata to ya ka gani ka kai shuru wala ya ka gani to shi ba eh ne aka zo duk magana da ake kai kace magana aka ce ai wane muna tsammanin bai iya bane wawa ne bai sani ba kai shuru dai ba tsammani ake ba yaqini ne to sai kai magana da kaji dan ka ataka nan sai ka kwabo aka gano ashe kwaba ne kai to da shirin kai ana zato ne yanzu da ka faɗi kuma an samu yaqini to ai kaga abu ya lalace to shine ko da ka harshe wannan harshen mu iya yanda zamu yi mu rika kiyaye shi kada ya furta wani abu sai abu mai amfani kai ba ma mai amfanin ba mafi amfani ko suna da amfani guda biyu mutum yayi kokari ya fifita shi yasa bin karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce manhaj wanda za ka bi ka kubuta ba ka shakka ba ka jin tsoron komi saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zaba mana mafi biciya hanya mafi kusancin da za ta kai mu wurin Allah ba ai zagaye zagaye ba ta yadda za ka bi sai ka bi wasu subul sai ka bi wani abu yace in anna hadha sirati mustaqiman wannan ita ce hanyar nan mai gaggawa ta manzon Allah ita ce in ka bi bayan shi da azkar da addu'o'i da duk wani abu na rayuwarka na alkhairin duniya na alkhairin lahira duk sai da ya nuna mana yadda za a yi babu wani abu na alkhairi da zai amfane mu a duniyar mu face sai da ya nuna mana babu wani na sharri wanda zai cutar da mu a lahira sai da ya tsawatar ya nuna mana ka duba yanzu ko mutumin da ya je aikin haji maimakon ka ce sai ka haddace littafin wani addu'a ko ka ci wahala ka kasa wata kila ma ka je kana kokarin bakin ne kake yi baka ma jin ne kake cewa sai ya ce ma in ka zo inda ya fi girman inda ake maganar multazam in ka zo in ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ka gama aka zo arfa aka ce a arfa yace zan faɗi kalmomin da su ne mafificen kalmomin da annabawa gabani na suka faɗi a irin wannan rana shi ma kuma zai faɗe ta ita ne mutum ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir yace a arfan nan yi ta maimaita wannan wanda aka gaya mawa ya ce to ai ya rasulullah wannan ni ai Allah na jinjina mawa ni kuma menene nawa a ciki yace idan kana ta jinjina ma Allah har ya shagaltar da kai wannan kai baka faɗi komai naka ba sai ma a baka abun da yafi na wanda suka tuno suka roka kai dai yin wannan ba so ka kawo mutum komai ba to amma ba laifi bane in kai wannan din ka tsaro da wani abu amma ana nuna ma makamin kada a sha wahala ga abu takaitacce in kai ta yin wannan kayi irin ko ka je ka hau safa aka ce inda ka hau zaka kalli Ka'aba kai kaza in ka rasa duk abin da zaka ce bayan ce rabbana atina fid dunya kai wannan addu'a ka sauko in ka je ka hau Marwa ma je ka kai wannan ka sauko shikenan ka gama sauran kai ta tazirin ka kana sauran abubuwan ka kana tafiya daga can shikenan an baka babban makamin kaman da yanda nan nan muka yi magana kun mun maimaita kissan ba sau ɗaya ba kan kawai zan faɗi dan aka yi maganar Mu'adh bin Jabal ko da shi da wancan matashin da ya yanke yake sallah a masallaci saboda an tsananta karatu ko ai kaga daga ƙarshe da aka tambaye aka yi ma Mu'adh faɗa cewa ai kai ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi sallah sai aka ce mai addu'a fa me kake cewa a addu'a yace ni a addu'a abu biyu nake roƙo ina roƙon Allah ya sa ni aljanna ya kare ni daga shiga wuta ni ko abin da nake roƙo kenan sai a duniya in zauna lafiya lau ga rabbana ati ga sunan dai ma'anar rabbana ati nan nan ita nake yi yace amma kaga mu'azu in ya kama addu'a ni ban iya wannan dogo addu'a tashi to kai ma kuma ya rasulullah ni kan kan yi addu'o'i da yawa kai addu'o'i ni ban iya ba ni dai abin da nake roƙon nan wannan duniya in gama da ita lafiya in je lahira ma lafiya sai annabi ya ce ai dukanmu nan wannan muke zagayawa mu ma nudandin haula zalika nudandin mu ma duka ai duk dogo addu'an nan nan muke zagayawa to daga nan sai sai zai dauko ne abu daban ya kai ya ta wahalar da kai ya kai ya kai ya kai kuma bai san cewa ma fusatar da Allah yake ba tunda ba koyarwa annabi yayi ba sallallahu alaihi wasallam dole ne duk abin da mutum zai bi sai ya bi koyarwa wannan ta manzo Allah shine tsira to harshe mutum ya kalli ne zai rika faɗi wanda ya fi riba ba mai riba ba ma wanda ya fi riba ne za ka faɗi duk annabi ya yi bayanin wannan malamai bayan Allah sun shishirya su sun tsara su a cikin littattafai yadda da ka ɗauka za ka gani sai dai in ba a yi karatu ba ina ne walhada saboda haka ne kala yahya bin mu'az dan haka ne yahya bin mu'az yake cewa alqulubu kalquduri fi suduri tagli biha bima fiha yace zukata kaman tukunya ne idan ka kwatanta su kaman tukane ne idan kwatanta su da zuka abin na zukata kaman tukunya ce a zukata tagli bima fiha tana ta farfasa da abin da ke ciki in ana dafawa ya ta tafasa wa magharifuha alsinatuha abun kamfatowan wanda za a kamfato daga cikin tukunyan to harshe shine harshe idan tukunya ta tafasa yanzu mata da me suke ɗebo abin da ke cikin tukunya in ta gama tabaza in za su ɗebo su ɗanɗana a hannu da me sa hannu suke su ɗebo sai su ɗauko luddayin su ko sai su ɗauko luddan miya har da luddan ma na miya suke ta musamman sai a ɗauka da shi a kamfato a dangwala a lasa a jiya ta ji gishiri ko ba gishiri to haka suke saboda haka suka ce abin nan ne ita kanta rayuwar magana cewa aka yi ka ɗauke ta a rayuwarka magana ta zama maka kamar gishiri ne ga abinci Malam Sani? A rayuwa, ka ɗauki magana, ta zama maka kamar gishiri a abinci. ya gishiri ki abinci na kai a balan zan ai balan zan ne ban so ya bacci to ai mu tafi tare shi ne nake so yaya gishiri yake ga abinci in kuma ka zuwa da yawa to to shine saboda idan ka dauki harshen ka a rayuwarka ya zama ma kaman wannan inda zai amfani ka sa shi wurin gashi kaɗan kuma ya bada fa'ida mai girma in ka zuba shi da yawa ya bata komi to ya za ka yi ba sai ka tsere ba kaman abincin nan za ka kwatanta shi da shi in akwai bukata ka sa shi in ba bukata akwai abincin da ma ba a sa gishirin haka ne ko yanzu ka sa makura gishiri to da ba ga gare da zai to amma a inda za a sa gishirin kuma inda asalin sa wurin gishiri ake sa kana sa ne dan ya gyara ma dandanan in ka ce to bari ka zumbuda da yawa kuma zai ba zai ciyu to zai ka dauki magana haka kaffa kaffa ba eh ka fassara farkon littafin ma kenan dan da aka zo fassara takawa haka aka fassara kaffa kaffa aka tambaya me ya takawa aka ce in ka tashi shiga cikin wuri rukuki ga kaya ga kwalba ga dutse ga kusoshi kuma baka sa takalmi ba ya zaka yi tafiya a wurin to haka suke fantazir hatta yatakallama ar-rajul yace to tsaya ka gani har mutun yayi magana in kana so ka gano shi bari yayi magana fa inna lisanahu yaqtarifu laka ma fi qalbihi domin harisan sa shi zai kamfato ma abin da ke cikin zuciya shi zai fito ma da can ciki in ya debo min baini hulwin wa hamidin zai debo ma ko dai ka ji mai zaki ko mai tsami zai debo wa azbin wa ujajin ko ya debo ma wanda yake mai dadin sha ko mai gishiri gishiri akwai bambanci tsakanin ujajin da hamid hamid mai tsami ne wanda tsami ne zo kulwin mai zaki hamid ami shi kuma azabin mai dadi shi ku dadi kamar irin na ruwa ba zaki ba shi akwai bambanci tsakanin zaki da dadi ko ba bambanci ba ba ka sani ba ta zau bambance ba da rolar salido bambance ba da tsakanin zaki wannan an ce mai zaki ne wannan mai dadi ne yaya bambancin su na kada bai ta tafiya ga yayanka nan babban ta mana musu ba na dan ina wurin ka za zo da kana a to kane ya kasa ba sai yaya bai dauka kaya ne aka zo dauka to kane ya zo yin kurai ji bai dauko ba sai yaye shi duk bambanta mana bambanta mana ba murmushi nake kai ba eh eh menene bambancin mai zaki da mai dadi eh ai zartin wannan an koma can ruwa kenan to zartin ai zartin shi ma da dadi an ba shi aiki ya kasa wannan ma balle wancan na zarti ba dadi ina zarti to professor kai kwace su misali da ruwa eh eh eh kai wayo za ka yi mana ma kai ai wannan abun to duk hausa ce kaga yanzu akwai akwai abu zaka gani za a duk da harshe kuma yake bambance su akan wannan harshe zai bambance ma ya bambance maka yace wannan abu mai zaki ne wannan abu mai mai daci ne wannan abu mai tsami ne wannan abu mai gafi ne har da gafi wannan abu ya ce ma mai zarfi ne wannan abu ya ce maka shi kuma mai mai abun nan akwai gardi mai gardi ne to kaga ga gafi ga gardi ga ga wannan duk ga zaki to duk kuma har eh gamci kai sai dai ka ce kari to shi kuma kari yana hadawa ne a ji a baki a ji a hanci hanci ke tabo shi shi yasa sai a gane shi kamar yanzu gora in tai kwanaki tai akwai bashi eh eh eh to duk waɗannan akwai wanda sai in an sa harshe sai ya hada da hanci wani sai a ji shi akwai wanda ba ruwan shi da hanci kawai ji za a yi daga jikin abun nan ɗinsa duk suna da suna da nasu ka gani yanzu ka tun kasa wace a baki ya za ka ji in ka ɗauki wannan abun mulmulallen nan ban da gyaɗa gujiya ka sa ta a baki ɗanyar ta ka ka tauna ya za ka ji in ka sa alkama a baki ba ka tauna to in ka ɗauki gero ka sa a baki ba ka tauna ka ji ko? to za ka gani lokacin da lokacin mutum yana zuwa makiya wanda zai je kiwo kala kala ne in zai dura gero a cikin goran shi yana son in ya ji in ya gobe yau in ya tafi da wannan ya zuba cikin gora sai ya sa kanwa to ɗanɗanon shi zai canza irin ɗanɗanon da zai ji yau daban ne gobe in zai tafi in ya ki sa kanwa ya sa sukari shi kuma bamban ɗanɗanon da zai ji daban ne to in ya gaji da wannan sai ya koma wancan wata rana in zai tafi sai ya barza geron sai ya sa to shi ma ɗanɗanon shi kuma daban ne to duk zaka ga irin waɗannan da ɗanɗano tun da harshen shi yana neman ya rika jin canji kuma duka geron ne amma da ya haɗa shi da wani mahaɗi to gobe irin ɗanɗano ka za ke so ba sai ka abin nan ba dama ma in zai zo jiya sun sha wancan sun sha wancan sai ce kai yau sa mana kanwa mu dan jiga yar da yau ba wanda muke so ba yau gobe sa mana wannan mu ji kaza kaza ran da suke son zaki ko zaka gani ba wannan zai sa ba sai nemo abin nan to ala ayati halin ba shine makasudin ba abinda ake so nan harshe idan ka kwaso abin da ke kwasowa zai tantance ma mai mutum yake miki idan holwin ne zaka gane idan hamid ne mai tsami ne zaka gane idan azabin ne mai dadi kenan wanda zaka ji sai dai ka ji gardin ruwan abin nan din shi ba wa ujadin ko kuma wannan malzafi mai gishiri gishiri wannan famu ma fil quduri da shine zaka gangano zaka gano dan tanan dake cikin tukanan nan min al-ta'ami wa tadruku al-ilma bi haqiqati zalika sai ka gano da ilimin sa zaka gano sosai menene ke zuciyarsa na'am ya ka tsallake eh can ko wa ujadin yukhbiruka an ta'ami qalbihi eh tarafu lisanihi haka zaka gano abin da ke cikin zuciyarsa sai ka ji abin da harshen shi ya faɗin nan sai ka gano shine ke zuciya ka ji shi ko hurwin ne ko hamid ko azabin ko ujajin wannan zai baka labarin ne a zuciya wal ma'ana annaka kullama ay tut'imu bi lisanika ta'ama ma fil qudur duk lokacin da ka dandana dandanan da ke cikin tuka ne a irin wannan da harshen ka ay min at-ta'am wa tadrukul wa tadrukul ilma bi haqiqati dhalika sai ilimin ka gano menene a ciki kazalika tut'imu ma fi qalbi ar-rajul to haka kake iya gano abin da ke cikin zuciyar mutum ai min lisanihi daga harshen sa abin da harshen sa yake faɗi zaka iya gano cewa wani ma har sai ya fito fili ya faɗi ma ba sai ka ci wahala ka gane ba tunda abin da ke zuciyar shi ne ashe kuna tare da shi lokaci mai tsawo baka sani ba sai yau wata rana sai da kanshi sai furzo ma abin da ke zuciyar shi kaga ka huta Allah ne ya taimake ka ya baka dama ai kullum mu muna addu'a ne zaka yi ta addu'a kana cewa kana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya nisantar da kai daga wanda ke nufin ka da sharri ya nisantar da kai da aboki ma wanda kake ganin ta dalilin shi zaka halaka ya nisantar da kai daga makiyin da kai ma baka ma san shi ba to kai addu'a saboda haka abin yake kullum dan zuciyan nan ba abin da ke fito da ita sai irin waɗannan kana iya zama da mutum shekara da shekaru a ce baka san zuciyar shi ya yake ba kai ka dauka komai lafiya lau to sai harshe sai ya furzo in ya furzo baya da control shi ya riga ya faɗi baya mai do maganan kaman shi yasa ba haushe yake magana yana ta magana zaren bunu ce in ta riga ta fito mai da ta ba zai ba zai yi ba in ko zai yi kamar da ta to zai yi a dawo da jiya sai ya koyi koyi ga dalilin shi a wata su faɗo to to shi kenan in dai zaka iya dawo da shi to jiya ma zaka dawo saboda haka shine nan fatazuqu ai wannan watazawwaq ma fi qalbihi min lisanihi dan haka zaka iya dandana abin da ke zuciyar mutum daga abin da harshen ya faɗi kama tazuqu ma fil qidr bi lisanika kamar yadda kake iya dandana abin da ke cikin tukunya da harshenka haka ne ko mata su za su gane wannan mata in suna so ko rufe ido suka yi su tunda sun saba abun aka dandana masu aka dauko wani abu ma aka sa masa suka dandana za su iya gane wane ne wannan daga dandanan za su iya gane mimani a cikin wurin suna iya ganewa fa yajibu ala al-mar'i al-muslimi dan haka ya zama dole hmm fa yajibu ala al-mar'i al-muslim ya zama dole akan mutum musulmi an yahfaza lisanahu ya tsare harshen sa iyaka tsarewa fa inna fa inna akthara ma yadkhulu an-nas an-nar amma fi yawancin abin da ke shigar da mutane cikin wuta shine abu biyun nan al-fam wal farj shine abin nan din su baki da da farjin su wal lisanu yaqubbu an-nas ala manakhirihim fi an-nar harshe shine ke kifa mutane akan hancin su hancinan su akan fuskar su kenan dai harshe shine ke sabbaba abin da zai sa a kifa mutane akan fuskokin su cikin wuta wa rubbama takallama ar-rajulu bi kalima so da yawa mutum yakan yi magana da wata kalma la yulqi laha balan bai sa ma kalman wani tunani ba bai ba kalman wani tunani ba yahwi biha fi jahannam aba adama bainal mashriq wal maghrib alhali ko zai fada dalilin wannan kalman zai fada cikin wutar jahannama mafi nisan tsakanin gabas da yamma Allah ka tsare mu aw yahwi biha fi an-nar 70 kharifan ko ko mutun ya wa ya auka cikin wuta har magan shekara tafiya wajen shekara saba'in ko ko kharif kamar yadda aka yi maganar can bazara saba'in aw ya takallama bi kalimatin min sukhtillah ko ko yayi magana da wata kalma wadda take kalman nan yin magana da ita yana sa a shiga fushin Allah la yazunnu annaha tablughu ma balagat bai tsammanin kalman nan ta kai inda ta kai ba wa yaktubu Allahu lahu biha sukhtahu ila yawmi yalqahu sai Allah ya rubuta mai fushin shi ta dalilin wannan kalma har ranan da zai hadu da Allah bai sani bai hadu da Allah Allah yana fushi da shi Allah ka tsare mu wal mu'minu billahi wal yawmil akhir amma kaga wanda ya imani da Allah da ranar lahira sabanin wancan na farkon kenan ya takallamu bil khairi yana magana ne da alkhairi kawai duk abin da zai faɗa alkhairi ne au yaskut ko ko yayi shiru idan ba alkhairi zai faɗi ba sai ya huce shiru wa idha hasuna islamuhu idan ko musuluncin mutum yayi kyau fa innahu la yatakallamu illa fi ma ya'ni to ba zai magana ba ma sai ga abin da ya shafai abinda ba ruwan shi ma ba zai magana kai ba sai abin da yake da ruwan sa wal lisanu akhwafu ma khafa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala al muslimi harishi shine mafi tsoron abin da manzon Allah ya ji tsoron shi akan duk musulmi ko musulma wannan harshen nan shine abin da annabi ya fi jin tsoro wanda zai sai zai halaka musulmi ko musulma harshe mafi tsoron gaba wa kullu kalam ibn adam alaihi ai lalahu dukkan maganan da dan adam zai yi to mummunan sakamako za ta jawo masa ba amfani za ta yi masa ba duk maganan da mutum zai yi to akan shi take fadowa ba wai ta bashi amfani ba shi sakamummunan sakamako za ta bashi ta zama mai nauyi sai dai waɗannan da za a toge illa amiran bi ma'rufin sai dai wanda ya umarni da abu mai kyau yace ga abu mai kyau nan mu taru mu aikata aw nahyan an munkarin ko ya hana abu mara kyau yace a bari ba shi da kyau aw zakiran lillahi azza wa jalla ko ko wanda ke ambaton Allah yace subhanallahi walhamdulillah wal kalamu asiruka ita magana kaman bawanka ne da ka kamo kai ke da iko akan bawa da ka kamo ko in ka kamo bawa wace da iko akan shi kai ke da iko akan shi to magana ka kafin ka sake ta ka faɗi kai ke da iko akan ta kaman bawa ne fa idza kharaja min fika idan ya riga ya fito daga bakin ka ka bari ka fito sirta anta asirahu sai ka zama kai ne bawan sai yanzu sai yadda ya da kai kun gane maganar nan ya jama'a magana kafin ka faɗe ta kai ke da iko da ita kenan amma in ka riga ka furza ta fita to ita ke da iko akan ta kai inda ta kai ka ya fito wallahu la yakhfa alaihi ay qaulul qa'il kuma a sani Allah tabaraka wa ta'ala fa duk maganan mai magana ba ta boyuwa gare shi duk abin da ka faɗi to Allah na sane yana sane ma yalfizu min qaulin qala subhanahu wa ta'ala ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid babu wani abu a kabulala ne aboki na amin a kabulala to ai shiru ma yalfizu min qawlin babu wata magana da mutum zai furza ya fadi ya fado ta illa ladayhi raqibun ati face a wannan wurin maganan da mutum zai fadi gaban magana a inda mutum zai maganan nan akwai wanda yake mai tsaro wanda yake halarce yana nan kun gane ko saboda haka raqibu da atid ba sunan waɗannan mala'ikun bane su ce masu ake sahibul yamin da sahibul shimal raqibun sifa ce atid ma sifa wannan wanda ke halarci yana nan mai tsaro a halarci halartacce wanda ba a yi baya nan ina fata an gane wal lisanu fihi afatani azimatani shi harshen nan akwai wasu abu manya-manyan aibobi tare da shi masu girma harshe yana dauke da wasu manya-manyan abu matsala masu nauyi in khalasa min ihdahuma lam yakhlus min al-ukhra in har an kubuta daga daya to ba za a kubuta daga daya ba abu biyu ne masu nauyi in an tsira daga daya to ba a tsira daga daya Allah ka tsare mu na farko shine shine wannan afatul kalam aibin magana kana iya ta dalilin maganan ka kwakwabo wa afatu sukut akwai kuma inda in kai shiru shi ma ka kwabo ba ku buta daga dayan wannan fal mutakallimu bil batil shaytanun natiqun asil lillah wanda ke magana sai magana da ƙarya ya magana abin da ba daidai ba ya faɗi abin da ya ga dama wannan natiqun shaytanun natiq shaytan ne amma ke magana da mutane kamar ya zama shaytanul insi amma mai magana asul lillah ya saba ma Allah tabaraka wataala tunda maganan da ya faɗa ba daidai bane wasakitu anil haqqi shi kuma wanda ga gaskiya yayi shiru yake faɗi a ce ga abu ana gani ai maganan shugabanci kamar yadda muke magana ne shi shugaba za ku ji wani lokaci ma har da wata sai a rika cewa babu mugun shugaba sai dai mugun babaɗe shugaba duk yadda ya kai in ya kai kololuwa akwai abin da zai yi ba zai gani ba akwai abin da zai yi bai sani ba ma akwai abubuwan na kusa din nan wanda za su ba da shawara in dai tsakani da Allah suke zanne da shi su ne za su gano wani matsalar su gaya masa wani matsalar su gaya masa mun yi magana da wani wata rana yake cewa an yi wani gwamna ba zan faɗi sunan ba shi ma ba zan faɗe shi ba sai yake cewa sai aka yi ta yaɗa labari a cikin gari shi kuma lokacin ya samu yana da access to gonan gwamnan nan sai aka ta yada labari cikin gari ana cewa gwamnan nan ya ba da sunan wasu malamai ya ce a kakkama su labari ya kai wurinsu shi kuma ya ji maganar nan aka kira shi aka tambaya ka ce an ji faga abinda mai gidanku ya ce so a yi shi sai ya tashi ya je ya same har ofis ya zauna da shi ya ce mashi ranka ya daɗe na ji ga abin da aka kira ne aka gaya man an ce ka shirya a boye za a kama wane da wane da wane da wane ya ce mutumin ne ya tashi ya keɓe ya cire hular shi ma tukunna ya sai ya ce masa wani ka ɗauka ni mahaukaci ne ka ɗauka ni ban san yadda za a ake abin nan ba ya ce wannan magana da aka yi min ƙarya aka yi min ni ban san da wannan magana ba ma ban sani ba ya ce to maganan nan da gaske ne amma na ƙasa da kai su suka shirya ta na ka kira wane da wane ka tambaye su ka ce ka ji wata magana ya aka yi daga nan maganan ta mutu da ba ga mai ba fa ba sai su yi bai sani ba kuma waye to shi ne abun ta haka in shugaba na abun nan in da gaske ne ana son shi a gaya mai gaskiya in ga damuwar al'umma ko ba ku ko ba ku bai ku gaya mai ku ce gafa kocen da al'umma suke yi ka yi abin da ya kamata ka yi in ma ya ƙi dai ba ku tutai ba amma mutum zai aje gaban shi a ce mai komi lafiya lau a ce mai komi lafiya nan makaranta abdullahi bin mas'ud ya ce mu a zamanin mu wani ya tambaye shi ce mukan shiga wurin shugabanni amma sai mu gaya masu maganan da tsakaninmu da Allah mun san ba ita ce a zuciyarmu ba abinda muke gaya masu daban abinda ke faruwa daban sai ya ce to mu dai a zamanin manzon Allah muna kirga wannan daga cikin munafuci ko ba ka bane mun karanta su ba ka shawara a bada shawara shi yasa mutum ke daukan masu yashi ma aikin ai dan su bada shawara ne wani wani inda yayi wani abun ba daidai ba su gaya mai ko ba zai yi ba dai an gaya mai ba ta amana ba to amma shaytanun natis shi gaskiyar ce yake batawa shaytanun akhras yana ganin gaskiyar ba zai faɗi ba sai shi to wannan shine aka ce mutane suna nan ɗayan biyun nan wani haka da rabin din su wannan kenan ai shi an an anil haqqi shaytanun akhras asil lillahi shima wannan shi ma ya saba ma Allah mura'in mudahilun mai riya ne yana yin abu ne dan a gane mudahilin kuma yana yin dungu ne a zauna tare da shi dan kawai kada wani abu ya lalace idan lam yakhaf ala nafsihi inda habba yana tsorai in ya fadi za a kashe shi bane ko wani abu to duka yanzu an ce biyu to ya za a samu mafita ta ka ce wa ahlul wasati wanda suke yan tsakiya wanda su ba can ba ba nan ba ba a lalace ta can ba ba nafiq ba ba akhras ba yan tsaka tsaki wanda suke daidai su ne suke kan daidai su ne shine min ahli alhaqi kaffu alsinatahum anil batil sun kame harshen su daga abin da yake ƙarya wa talaquha fi ma ya'udu alaihim naf'uhu sannan kuma suna saki su faɗi harshen ga abin da zai kawo amfani in akwai amfani sai su faɗi fa innal abda la ya'ti yawm al-qiyamati bi hasanatin amsal al-jibal mutun zai zo ranar kiyama da kyawawan ayyukan su manya manya sun kai girman duwatsu fa yajidu lisanuhu lisanahu qad hadamaha alayhi kullaha sai tara harshen sa ya rusa mai ayyukan nan gaba daya mutum ya zo da ayyukansa tirka-tirka kamar girman duwatsun tihama manya-manya a suna ana gani a ban sha'awa amma daga ƙarshe ashe duk harshensa ya rusa ayyukan wa ya ce da sayyatin amsalil jibal mutum zai iya zuwa da miyagun ayyuka shi ma tirka-tirka bi sayyat amsalil jibal kamar duwatsu fa yajidu lisanahu qad hadamaha sai ya ga duwatsun shi ma harshen shi biya rusa wannan miyagun ayyukan nan sun koma yayi kwatsa-kwatsa da su saboda me min kasarati zikrillahi wa mastasalihi saboda yawan ambatan Allah da abin da ke da alaka da shi na hudu ko tsara zashi al-khatwatu sai taku inda kaban mutum zai tako al-khatwa inda mutum zai je tako da kawarsa wal khatawatu hafizaha ay hirzuha da Allah yankul al-abdu qadamahu illa fi ma yarju thawabahu ita kuma kafa tsare ta shine kada mutun ya dauki kafar sai ya kai wani wuri sai inda yake ganin in yaje zai samu lada to yanzu ko wannan kadai ka dauka misali da wanda suke cewa ai in ka zo sallah misali ka zauna gida baka je masallaci ba kai sallar kaske daidai kake da wanda zai je masallaci ƙarya ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi wanda yayi alwalla daga gidansa ya tashi ya tafi masallaci ba abun da ya fitar da shi daga gidansa sai dai sallah zai tafi kafarsa ta dama kowace lada ake rubuta masa wal hasanatu bi ashri amsalha zai ta takawa har ya kai masallacin nan ana rubuta mai lada da wannan kafar ta dama ta hagu kuma ana rubuta mai zunubi ai ana goge mai zunubi afwan ana goge mai zunubi wannan ta dama lada wannan ta hagu ana kankare zunubi in yana da wani gida za ya samu wannan sannan ya je masallacin kuma ya tahiyatul masjidi wannan raka'a biyun da mutum zai yi sadda ya shigo masallaci wanda ake ce mata tahiyatul masjidi ta fi duk duniya da abin da ke cikin duniya to ina zai samu ta gida kan ma ai maganar ladan jam'in da zai samu kan ai maganar ladan wata ila ya ji to wata ila ya ga wani bai lafiya ya gaida shi wata ila abubuwa la tu'addu wa la tusa fa'idojin da ke cikin sallar jam'i ba karami bane larura ce za ta sa ba a je ba in ko aka ga larura ta yi sauki sai a sauƙaƙa wa mutane shine abin da muka yi ta nema kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita muna roƙon Allah ya sa mafitan nan ta zama mai dogewa har iya rayuwar mu to naka wannan shine kafa kata ta koma alkhairi ba kaman ta je masallaci ka taka da ita ka je ka taka ka dawo ka tafi kana zuwa ana rubuta kana dawowa duka haka ake ma in ka zauna wurin kuma an yi sallan kai zaman ka cikin masallaci kana ta ambaton Allah bai yi kaman gida ba kana zuwa gida wata bukata ta taso ko kuma kai ba ka ka jawo taka amma ka zauna masallacin nan kana ta ambaton Allah kana roƙon alkhairi na duniya da lahira har rana ta hudu aka ce za a rubuta ma ladan kaman kai haji da umra da kuma karanta kuma cikakku cikakku cikakku cikakku wato akwai abin da yake wannan sunaka alkhatwa takun kafa mutun ya taka ta zuwa inda za a samu lada babban abu ne je da ita inda za ta jawo mai zunubi babban abu ne saboda za a tambaye su ranar kiyama kafafun da ko ina suka tako fa in lam yakun fi khutahu mazid sawab ai ako ina ne ma nace la yanqul abdu qadamahu illa fi ma yabdu sawabahu kada mutun ya ta kafa shi ya taka wani wuri sai inda yake fatan zai samu lada fa in lam yakun fi khutahu mazid sawab bal uqud anhu khairun ai anha khairul lahu idan mutun ya ga zai tako wani wuri ba lada zai samu ba ko karin lada to ya zauna ya ki zuwa wannan wurin shi yafi masa shine wasu karanta daga cikin magabata yana zaune rana ta tadda sha wuri ga rana ta yi tsanani ga abun da aka zaka ce mashi ya tashi daga wurin mana yace to yake bai tashi ba aka ƙara ce mace ta ce shi tunanin da yake tashin da zai iya koma can wurin zai taka ne ya samu lada ko ko ba lada zai samu ba shi yasa bai tashi ba kuma in ya tashi zai kai wurin yana raye ko ko zai mutu kafin ya kai can nan yanzu yana ambatan Allah in ya tashi tafiya can kafin ya kai والوقود عنها ويمكنه أن يستخرج من كل مباح بخطوة إليه قربة أي ينو- ينويها لله متزي إيسامو ينا إيسامو يفتد قوة أبو ko يستخرج من كل مباح بخطوة إليه yazo ya fitar da duk wani abu wanda yake na halal ne ya taka zuwa gare shi wanda zai iya zuwa wanda ya san cewa qurba ne yana nufin Allah tabaraka wa ta'ala yake so ya bashi lada fataqaw khutau kulluha qurba bin niyyati salihah sai zama inda ya taka ko ina sai ya zama ya za abin nan kamar yanzu wanda ya tafi gai da mara lafiya wanda ya tafi ziyarar dan uwan shi ba wani abu yake nufi ba wanda ya tafi kaza wanda ya tafi ko kullu wani alkhairi ko ya raka wani kana da wata wani na da wata bukata ba zai iya samun ta ba sai ka je sai ka daukai ko ka kama hannunsa ka kai shi wani har san karanta muka yi wani annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya zauna a cikin masallaci ya itikafi na wata guda bai kai masa dadin ya dauki wani ya kama hannunsa ya kai shi inda zai biya bukatar shi ba kaga wannan ba ta ku bane na lada to irin wannan dukkan suna da fa'ida وقد وصف الله أي عز وجل عباد الرحمن Allah tabaraka wata'ala ya sifanta bayinsa bayinsa masu bayin mai rahama da yace bil istiqamati fi lafzatihim wa khutuwatihim su suna daidaitu a tsaye suke sun daidaitu ba sa yin abin da yake tar iyaka wajen fadin magana suna fadin maganan da ta dace haka nan in za su tako suna tako inda ya dace fa qala wa ibadur rahman bayin Allah mai rahama sune alladhina yamshuna 'alal ardi haunan sune wanda suke tafiya 'alal ardi haunan suna tafiya kan ƙasa cikin sauki babu girman kai babu wani takama babu wani abu wa idza khatabahumul jahilun qalu salama sannan kuma idan jahilai suka yi musu maganan banza to ba sa faɗa sai su ce kawai aminci a dai zauna lafiya mu ba mu ba mu da matsala da ku haka suke ba sa zuwa su ce ai faɗa ai babun nan ba to waɗannan su ne kaga can wajen mu tafiya ga yadda suke kuma ba sa shiga cikin abin da ba ruwansu ba sa shiga cikin abu na haram da za su zo su kan hanya ana wani abu mara kyau ba sa shiga ciki haka malamai suka fassara manonin ayoyin kama jama'a Allah azza wa jalla bainal lahzati wal khatarat fi qawlihi ta'ala kama yanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya tattara tsakanin abin da ake kallo da abin da zuciya ke sakawa shine al-lahzat wal khatarat kama yanda mun karanta fi qawlihi ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun Allah tabaraka wata'ala ya san abin da ake sakawa a cikin idanu yaudarar idanu da za a kirta ido mutum ya kirta ido da wata manufa ko ya kirta da wata ma'ana Allah yana sane wa ma tukhfi sudur sannan kuma Allah tabaraka wata'ala yana sane da abin da kirji suka boye zukatan mutane kenan abin da ke cikin zuciya Allah yana sane da shi abin da ido ma ke yi na yaudara Allah yana sane da shi to naktabi bi hada an tsananta da yawa sai al-matlabu rabi usulul ma'asi ko قدر الله لنا البقاء نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا توفنا عن تراد عنا واحشرنا في واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين